بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يومنا رانر أشرين دا أكو قوة رمضان شكرا تدبو دا داري هدو دا أربعين دا بير muna gabatar da karatu a nan masallaci na Usman ibn Affan a nan gadan kai a birnin Kano muna karatu wannan sura mai albarka suratu Yunus alaihi salam aya ta 65 da malamin karanto nan muka tsaya jiya fadin Allah tabaaraka wa ta'ala wala yahzunka qawluhum wannan ayar ta biyo bayan ayar da ta gabata aya ta 64 ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wala hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun لهم بشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم آية ستند بيوزوا ستند هدو wadda ita muka tsaya a kai jiya muna mudarasa Allah tabaraka wa ta'ala bayan yayi bayani game da wasu bayi ke bantattu daga cikin bayinsa waɗanda Allah ya musu bishara da cewa babu tsoro gare su la khawfun alaihim wala hum yahzanun sannan ba za su yi bakin ciki ba Allah sai ya yi tasliya ga manzon Allah ma'ala ya hakurkurtar da shi akan cewa kada ya samu damuwa da bakin ciki a bisa abin da waɗannan kafirai suke aikata na ƙaryata sako da Allah ya aiko shi da shi shine malaike ta bada an bayyana Allah ta'ala li rasulihi hala awliyaihi bayan Allah yayi bayanin hali na waliyansa waɗannan bayi da Allah ya siffanta da imani da takawa wasifatahum wama basharahum bi fil hayati dunya fil akhirah da bisharar da Allah ya musu a rayuwar duniya da ta lahira kuma yace alƙawari ne wanda ba zai canja ba la tabdila li kalimatillah sai kuma Allah ya biyo baya da gaya wa manzansa annabi sallallahu alaihi wasallama cewa kada ya samu damuwa da bakin ciki saboda waɗannan mutane na makka da suka ƙi imani da shi Allah ya faɗa a cikin ayata suratul an'am qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun Allah ta'ala yace lalle mun san kana samun damuwa la yahzunuka kana bakin ciki bisa abin da suke faɗa na ƙaryatawa gare ka ya kai annabi fa innahum la yukadzibunaka walakinna adh-dhalimuna bi ayati llahi yajhadun suna ƙaryata ayoyin Allah ne saboda haka Allah ta'ala ya ce da shi wala yahzunka qawluhum kada abin da suke faɗa ya sanya ka a cikin bakin ciki wannan tasliya ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam cewa abin da suke faɗa na karyatawa da cewa shi a ko mai sihiri ne da makamantansu kada wannan yasa ya bakin ciki dan ba su yi imani ba sai ya bayyana sababi akan hakan yace innal izzata lillahi jami'an domin ai izza da galaba ta Allah ce subhanahu wataala baki daya shine mai iko akan dukkan bayi shine wanda yake da iko akan dukkan bayi koda sun karyata abinda manzon Allah ya zo da shi to suna karyatawa ne saboda matsayi da suke da shi ko kuma suke kokarin karewa na shugabancin su Allah zai karbe wannan matsayi zai halakar da su kuma zai bada wannan matsayi ga bayinsa masu imani ga bayinsa masu imani domin Allah ya yi alkawari ya ce kataba Allahu la'aglibanna ana wa rusuli inna Allah qawiyyun aziz ba abin da yasa suke wannan karyatawa ba abin da yasa suke jayayya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dan kare wannan matsayi na duniya sai dan kare wannan abin duniya kankani da suke gani suna jin dadi a kansa shine fadin Allah cewa ba kai suke karyatawa ba suna karyata ayoyin Allah ne fa'innahum la yukazzibunaka kai sun san me gaskiya ne sun san ba za ka yi musu ƙarya ba to amma me yasa suke jayayya da abin da ka zo da shi saboda idan suka bi ka suna ganin za su rasa wannan shugabancin za su rasa wannan abin duniya da suke samu shine tushen wannan rigimar shi yasa Allah ta'ala ya ce innal izzata lillahi jami'an su sani cewa izza ta Allah ce baki daya wato rinjaye da galaba na Allah ne shi yake ba wanda ya ga dama kuma zai karbe shugabancin da suke takama da shi zai karbe matsayin da suke ji da shi ya ba mummunai domin Allah ya rubuta nasara ga masu imani Allah ya rubuta nasara ga masu imani shine Allah ya ce walillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin izza ta Allah ce da manzansa da mummunai Allah ne yake rike da izza kuma zai ba da ita ga wanda ya so tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u bi yadika alkhair innaka ala kulli shay'in qadir saboda haka Allah ta'ala yake gaya manzon Allah cewa ya kwantar da hankalinsa abin da suke yi na ƙarya tashi suna yi ne saboda wannan matsayi da suke da shi na suna ganin suke da iko to Allah ta'ala iko nashi ne baki daya innal izzata lillahi jami'an izza ta Allah ce baki daya huwa samiul alim kuma Allah ta'ala shine mai ji ga abin da su waɗannan suke faɗe na ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah yana jin abin da suke faɗe al alim kuma masani ne bima yaf'alunahu na abin da suke aikatawa na cutarwa ga manzon Allah da kaidi da makirci da wato kokarin kawo cikas ga da'awar da yake yi duk Allah ya sani kuma Allah zai bashi nasara wannan aya tana gaya wa manzon Allah cewa nasara ta kace kai hakuri sai Allah ta'ala ya ce ala inna lillahi man fis samawati wa man fil ard ala ku saurara wato wannan dalili ne akan cewa izza ta Allah ce baki daya shine fadin Allah ala inna lillahi man fis samawati wa man fil ard ku saurara ku ji cewa duk abin da yake cikin sammai da ƙasa na Allah ne mallaka ce ta Allah lillahi man fis samawati wa man fil ardi duk wanda yake cikin sammai da wanda ke cikin ƙasa duk mallakar Allah ne subhanahu wataala shine ma lace thumma aqama ad-dalilu thumma aqama ad-dalila ala kauni al-izza lillahi jami'an wannan dalili ne akan cewa izza ta Allah ce baki daya shine ya mallake ta dan me saboda shi ya mallaki wanda ke cikin sammai da ƙasa baki ɗaya mallakarsa ne ai jami'u man fihi ma lahu subhanahu wataala la li ghairihi duk wanda ke cikin sama ko sammai da wanda ke cikin ƙasa duk mallakar Allah ne subhanahu wataala shi kadai shi yake abin da ya so da su wa ma yattabi'u alladhina yad'una min dunillahi shuraka su waɗannan mushrikai da suke cewa suna da sun jingina wa Allah kishiyoyi Allah ya ce ba komai suke kira ba ma'ana suke bautawa ba koma bayan Allah face shuraka ma'ana waɗanda suke da'awar kishiyoyi ne ga Allah haka suke da'awa suke bauta waɗannan gumaka suna cewa kishiyoyi ne ga Allah amma hakikanin gaskiya waɗannan ba kishiyoyi ba ne ga Allah li anna zalika muhalun wannan ya kori gabarin Allah in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan ma'ana sunaye ne suke kira amma ba su da hakika idan suka ce waɗannan gumakan ababen bauta ne me suka mallaka me suka mallaka ba su mallaki cuta ba su mallaki amfani ba sa iya kare mai bauta musu daga cuta ba sa iya amfani shi da wani amfani saboda haka ba ababen bauta bane a bisa hakika a'a waɗannan dai suka sa musu wannan suna amma hakikanin gaskiya ba su zamo ababen bauta ba a bisa hakika ba zamo kishiyoyi ga Allah ba a bisa hakika in yattabi'una illa dhann waɗannan mushirkai ba komai suke bi ba face zace-zace ma'ana suna zato ne cewa waɗannan ababen mutum suna iya amfanar da su amma babu hakika ga wannan zato nasu in hum illa yakhrusun ba komai suke ba face suna wato alkhars ne suna kirdada suna shammace fadi suna zato na cewa suna iya amfanarwa alhali ba sa iya amfanar da su komai kuma tun a duniya sun gani ai wai za rakibu furfuki da'u Allah mukhlisina lahuddin dan me idan masifa ta zo sai su bar gumakan su koma ga Allah ashe gumakan ba gaske bane ba su ma sun san cewa ba su da wani amfani amma tabewa ce da kuma bata da suka tabbata akai shi yasa in ba dan haka ba ai ba komai suke bauta ba face zato suke yi zato suke yi kuma zaton nan ba hakika bane tun daga shi ai sun samu masifa ta same su sun koma ga Allah shi kadai suna roƙon ya yaye musu sai Allah ta'ala ce huwa alladhi ja'ala lakum al-layla alladhi ja'ala lakum al-layla litaskunu fihi wan-nahara mubsira inna fi dhalika laayatin liqaumin yasma'un sannan Allah ta'ala ya ci gaba da tsaye da hujja akan wadancan wannan ayar da ta gabata ala inna lillahi man fis samawati wa man fil ardi kaga anan an yi amfani da man cewa Allah ne mamallakin wanda ke cikin sammai da ƙasa man a larabci kaga a lamiri ne da ake nuni zuwa ga mai hankali to kenan wanda ke cikin sammai na mala'iku da halittun Allah a sama da kuma waɗanda ke ƙasa na mutane da sauran halittun Allah masu hankali jinna Allah ne aya ta gaba bayan wannan aya za ta yi amfani da lamiri na ma ko abin nan ismul ishara na ma kaga wancan an yi ishara da man wannan kuma za a ishara da ma ma yana ishara ne zuwa ga abin da yake wato gairu akil wannan kuma man akil to kowane an yi amfani dan a nuna maka duk abin da yake sama ko abin da yake na mai hankali ne ko wanda yake ba mai hankali ba ne duk mallaka ne na Allah kenan su waɗannan mushirkan ma da suke yin inkari ma'ana suke musa abin da manzo ya zo da shi dukkan su mallakar Allah ne ma'ana Allah ne zai yadda ya so da su su gane cewa ba su da wani iko su domin suna karkashin iko ne na Allah domin su bayi ne na Allah ko da sun so ko sun ki sun san cewa ba su da ba su mallaki komai ga kansu ba ba su mallaki komai ga kansu ba duk bayi ne na Allah Allah ya ci gaba da tsaye da hujja gare su yace huwa alladhi ja'ala lakum al-layla litaskunu fihi wan-nahara mubsiran wannan ma hujja ce ta jan hankalin waɗannan mushrikai zuwa ga bauta Allah shi kadai da barin duk wani abu da yake ba bai cancanci a bauta masa ba shine Allah ya ce shine wanda ja'ala lakumul laila ya sanya muku dare litaskunu fihi dan ku yi sukuni a cikin sa mana ku samu nutsuwa li ajli an taskunu fihi wa tastarihu ba'da tuli at-ta'bi wan nasab bayan kun yi wahala da yini in dare yayi sai ku kwanta ku huta a cikin sa wato ya sanya ja'ala al-laila libasan ya zamo kamar lullubi ne ga bayi za su zo su kwanta a cikin sa su huta wan nahara mubsiran yini kuma ya mai da shi abin gani ma'ana ya sanya rana wacce a cikinta ake kai kawo domin neman arziki ai waje alan nahara mubsiran ai mudhi'an za ibsar mai haske ana ganin komai ana kai kawo a ciki litan tashru fil ardi wa taqumu bi jami'i amali al-umrani wal kasb dan ku watsu a cikin ƙasa ku nemi arzikin Allah a yini kenan dare kuma Allah ya hukunta cewa za a kwanta a cikin sa a huta waje alnan laila wan nahara ayatayn fa mahauna آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم كاغا أيني أكتي لتبتغوا فضلا من ربكم معنى يا سنة يني يزمو أنا فتا أني مفللا ألا أني ما أرزك يا أشكاز أما دري أن يشيني دومن أيمي أغوتا هكا ألا يهوكنتا هكا ألا يهوكنتا to Allah ne ya ya hukunta wannan mai iko akan bayi wanda ya cancanci abota masa shi kadai inna fi dhalika la ayatin liqaumin yasma'un lalle a cikin wannan wato yadda Allah ya sanya dare ya zamo za a yi sukuni a huta a ciki ya sanya yini a fita a nemi arziki Allah ya yi haka ne don ya zamo aya da izina ga mutane masu wato jin abin da ake gaya musu na wa'azi kuma suna hankalta su ji kuma su hankalta su ji kuma su hankalta domin ba wai jin bane kawai a'a ka ji domin ka hankalta ka gani domin ka gane da basirarka shine Allah tabaraka wa ta'ala a cikin wata aya yake gaya musu su waɗannan masu inkari masu bautar wani Allah masu sanya kishiya ga Allah cewa wannan ni'imar da Allah ya musu in Allah ya ga dama sai ya rike ta in ya rike wa zai kawo musu goma kan suna iya kawo musu wannan ni'ima domin yanzu misali kamar yadda Allah ya ce inda an mai da yini baki ɗaya a rayuwar mutane rana ce kawai yini babu dare ya za a yi rayuwa ko kuma a ce dare ne kadai babu yini ya za a yi rayuwa Allah cikin hikima sai ya raba ja'ala al-laila litaskunu fihi dare dan a samu sukuni a samu hutu in dai dare yi sai ga jiki yayi istirha mana ya ya huta ya kwanta kaga kuma duk abin da aka yi na wahala a yi ne an shafe shi da dare mana mutum ita a cikin nishadi in gari ya waye akwai hikima a cikin wannan kuma wannan Allah da yayi wannan yayi ne dan ya zama wa'azi ga dan adam ya zama abin daukar wa'azi da izina shine Allah ta'ala ya ce kul ara'aytum min ja'ala Allahu alaykum al-laila sarmadan ila yawm al-qiyamati man ilahun ghayru Allah yatikum bi ziya'in afala tasma'un shin yanzu da Allah zai sanya muku wato ja'alallahu alaikum al-laila sarmadan ya zamo dare ne kadai a rayuwar duniya babu yini babu rana ila yawmil qiyamati man ilahun ghayrullahi yatikum bi ziya'in wane ne in ba Allah ba zai iya kawo muku yini inda ya rike ranar yace ta tsaya daren yi ta tafiya wa yake da ikon ya saki ranar yace ta ta motsa babu to sai Allah ya ce afala tasma'un me yasa ba ku ji ku hankalta ana gaya muku magana da ya kamata ku hankalta amma ba ku ganewa kul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum an-nahara sarmadan ila yawm al-qiyamati man ilahun ghayru Allah ya'tikum bi laylin taskununa fihi ku bani labari in Allah ya sanya muku yini ya zamo shine sarmadan har abada har rana a tashin alkiyama wane ne yake da iko wani ubangijin ne zai iya kawo muku dare wanda za ku rika huta a cikinsa sai Allah ya ce afala tubsirun me yasa ba ku gani gani irin na basira na hankalta to rahama ta Allah ya ce min rahmatihi ja'ala lakumul layla wan nahara litaskunu fihi wa litabtagu min fadli rahmar Allah ne shi kadai ya sanya muku yini don ku nemi arziki ya sanya muku dare litaskunu fihi don ku nutsu ku samu hutu a cikinsa to wannan yayi haka ne wala allakum tashkuruna don ku yi masa godiya a bisa wannan ni'ima wannan yana cikin daga cikin mafiya girma cikin ni'imomin da Allah ya ga mutane shine yin dare da yini sai Allah ya ce afala tashkurun shin ba za ku gode wa Allah ba bisa wannan ni'ima ta yadda da a ce an rike ta da rayuwarku ba za ta yi daɗi ba hakan da Allah ya muku ya raba ga dare ga yini yana cikin ni'imar da kuke jin daɗin rayuwa a ciki saboda haka ku yi wa Allah godiya wajen yi masa biyayya da da'a ku yi masa biyayya da da'a dan ni'imar ta ci gaba da me da gudana da wanzuwa in kuma kuka yi tawaye in ya ga dama sai ya me sai ya rike ni'imar sai ya ce to ku nemi wanda zai kawo mu a ilahun ghairullahi yatikum bilailin taskununa fihi Allah akwai wani wanda ba Allah bai kawo muku yinin da abin nan daren da za ku samu nutsuwa a ciki ko kuma in ya rike daren ya bar yini akwai wanda zai kawo muku yinin babu shi to ai wannan kamar jan hankali ne da kuma abin nan tahdidi akwai barazana a ciki cewa fa abin da kuke Allah ta'ala yana gani kuma ya kyale ku ne akwai abin da in ya rike shi kenan duk tsarin zai tsaya muku cik kuma duk za ku shiga hali na kaka na kai to ku yi wa Allah godiya ku masa biyayya dan wannan ni'imar ta dore dan wannan ni'imar ta dore ana jan hankalin waɗannan mutane a bisa hankalta bisa ni'imomi da Allah tabaraka wa ta'ala yayi musu su dawo su rike Allah shi daya a matsayin abin bauta na gaskiya sannan sai Allah ya ambato ko ya hakaito abin da suke faɗi su mushrikai kenan na jingina wa Allah kishiya shine Allah yace qalu takhadha Allahu walada قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون
Allah tabaraka wata'ala yake ba mu labari game da abin da mushrikai suke jingina masa na ƴaƴa qalu Allah ta'ala yace suna cewa su waɗannan mushrikai ittakhadha Allahu waladan Allah ya riƙe ƴaƴa wannan ah, mutanen Makka suna cewa mala'iku ƴaƴan Allah ne suna jingina wa Allah mala'iku a matsayin ƴaƴa su ko nasara suna cewa almasihu dan Allah ne su kuma yahuda suna cewa uzairu dan Allah ne kaga dan mushrikai kenan suna jingina wa Allah ya'ya suna cewa Allah ya riki ya'ya sai Allah ya kore yace subhanahu tsarki ya tabbata ga Allah tsarki ya tabbata ga Allah me ake bukata a wajen da ana bukata ba mun nan me me bukatar da yana bukata ne saboda me in ma dai ya zamo ya ɗebe masa kewa ko ya zamo masa mai taimako ko ya zamo masa eh, magaji da makamantan irin waɗannan shine amfanin rikar da Allah me zai yi da da subhanahu tsarki ya tabbata ga Allah shi mawadaci ne huwal ganiyyu wadata wacce take mutlakan shi bai da bukatar kowa baya bukatar wanda ainihin zai rika a matsayin da dan ya zama masa ko wato wanda zai taimake shi ko kuma ya halifance shi daga baya tunda Allah madawami ne baya bukatar irin wannan shi mawadaci ne subhanahu wataala ay ginan mutlakan an jami'i khalqi shi mawadaci ne ga barin halittar sa baki daya mawadaci ne baya bukatar komai a wajen kowa fa inna kullama ma, ma, ma fil wujudi min al'alam al'ulwi wa sufli mulkun lahu ta'ala duk abin da ka gani a sama da ƙasa mallakar Allah ne baya da buƙatar wani abu a wajen kowa sai yace wato huwa al-ghani lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard duk abin da ke cikin sama da abin da ke cikin ƙasa mallakar Allah ne mallakar Allah ne in indakum min sultanin bi hada sai Allah yace masu faɗan wannan suna cewa Allah ya riƙe da shin suna da wata hujja ne in indakum min sultanin ai ma indakum min sultanin ba ku da wata hujja ta faɗar wannan bi hadal qawl da wannan magana da kuke faɗa cewa Allah ya riki da wannan ba magana bace wacce take da hujja a cikin ta sai Allah ta'ala yake cewa ataquluna ala Allahi ma la ta'lamun yanzu za ku rika faɗan magana kuna jingina wa Allah abinda ku kanku ba ku da masaniya akai ai ataquluna ala Allahi qawlan la ta'lamuna haqiqatan kuna faɗan maganar da ba ku san hakikanta ba ma'ana jingina wa Allah ‘ya'ya da kuke yi ta yaya kuka san Allah yana da ‘ya'ya kuka jingina masa ‘ya'ya wannan jahilci ne wannan kun faɗe ta ne ko maganar nan kun faɗe ta ne a bisa jahilci domin ba ku san haƙiƙanin Allah ta'ala ba in kun san wadatar ta mawadaci ne wadatar ta Allah ta'ala ba za ku jingina masa ainihin wato ‘ya'ya ba don shi baya buƙatar wannan malaci wa fil ayati dalilun ala anna kullu qawlin la dalila alayhi fa huwa jahala yace duk wata maganar da za a faɗe ta in dai babu hujja a cikinta to ta zama jahilci domin alkawul ne bila ilm magana ba tare da ilimi ba to magana ba ilimi mai kenan jahilci jahilci duk abin da mutum zai faɗa ya zama yana da mai yana da hujja to shine Allah yake waɗannan mushrikai raddi cewa in indakum min sultanin bihadha ai kuna da hujja ne akan wannan magana da kuke faɗa cewa Allah ya rikida atakuluna ala allahi ma la ta'lamun ko dai kuna faɗan magana ne ga Allah maganar da baku da masaniya akai kun jahilci hakikanin ta kuke cewa Allah ya kida inda kun san wadatar ubangiji cewa shine mahalicci mamallakin abin da ke cikin sama da ƙasa da ba ku ce Allah yana da dabu dan baya bukatar wannan bal ma a rikida ma kasawa ce kuma Allah shi ya tsarkaka gabanin duk wata kasawa duk wanda yake yake yake fata ya samu da yana nema ne saboda kasawarsa saboda gajiyawarsa shi kuma Allah ta'ala abin nan ne wato aziz ne mabuwayi ne baya bukatar wani abu a wajen kowa dan me zai bukaci da dan me zai bukaci bukaci da qul innal ladhina yaftaruna ala allahi kadhiba la yuflihun Allah ta'ala yace kul ka gaya musu innal ladhina yaftaruna ala allahi kadhiba lalle waɗanda suke kirkirar ƙarya su jingina wa Allah la yuflihuna ba sa rabauta ba sa rabauta domin jingina wa Allah ƙarya laifi ne wanda yake daga cikin manya-manyan laifuka duk wanda yi shi ba zai rabota ba da me ai da samun tsira a gobe kiyama la yafuzuna bitamattu bin na'im bi shafa'ati waladi aw shuraka ma'ana ba ta rabota da samun wato a at-tamattu bin na'im wato su ji dadi da duk wata ni'ima su ji dadi da duk wata ni'ima saboda duk wanda yake kirkira ya jingina wa Allah to Allah wuta zai sa shi saboda haka ba shi babu ni'imta a cikin gidan wuta saboda haka jingina wa Allah ƙarya abu ne laifi ne mai girma wanda duk wanda yi shi ba zai rabauta ba a gobe kiyama a wajen Allah sannan suna yin wannan ne su riƙi wato abin da suke riƙa na shirka ga Allah ta'ala suke jingina masa kishiyoyi ba da komai ba sai dan samun amfani da duniya kankani sai dan samun amfani na duniya kankani suna kirkirar ƙarya su jingina wa Allah dan su amfana ne da abin duniya kankani shine Allah ta'ala ya ce mata'un fid dunya wato abinda suke aikatawa anna hadha al-iftira wa in faza sahibu bi shay min al-matalib al-ajila wannan ƙarya da suke kirkira mai yin hakan koda ya samu dan rabo a duniya duniya mai gaggawa fa huwa mata'un qalilun jin dadi ne kankani jin dadi ne kankani ay hayatuhum mata' qalil fid dunya za su rayu mai a duniya su dadi kankani saboda suna amfana da wannan shirka din kenan kamar wannan aya tana raddi ne ga jagorori na mushirkan waɗanda su suke cin ribar abin da ake kawowa ko abin da ake yi na shirka da suna amfana da shi saboda haka ba za su yarda ainihin a daina aikatawa ba dama masu kare laifi ba sa so a daina don suna mai suna amfana da wannan laifin to sai Allah ya ce wannan abin da ake basu ko suke samu jin daɗi ne kankani na duniya mata'un fid duniya ma'ana jin daɗi ne kankani a duniya ثم إلينا مرجعهم sannan kuma a ƙarshe dai za su mutu su koma zuwa ga Allah makomarsu zuwa ga Allah ne subhanahu wataala thumma nudhiquhum al'azab ash-shadida sannan zai tsaye da su gaba gare shi a gobe kiyama sannan ba su da amsar da za su bayar akan wannan abin da suka aikata na kirkirar ƙarya da jingina wa Allah da cewa yana da da bal abin da zai same su shine a dandana musu azabar shadida azaba mai tsanani bima kanu yakfurun bisa abin da suka kasance suna aikatawa na kafirci ai bi sababi kaunihim kafirina saboda sun zama kafirai saboda haka fa ainahum min alfala ina riba kenan ina amfanin ya kare a duniya dan kankani ne dama amfanin mata'un fi dunya abinda suke yi na shirka din nan suna yi ne dan samu duniya kankanwa kuma wannan ba wai ana magana da waɗannan mushrikai kadai waɗanda suke kirkirar gumaka da makamantan suna cewa suna amfanarwa ba a'a duk wanda yake amfani da wani laifi dan ya ji daɗi a duniya kankani ya shiga cikin wannan ayar kamar masu aikata sihiri kaga suna yi ne dan kawai samu abin duniya masu tsafi su samu mulki su samu abin duniya dan su ji daɗi suna ganin duniya abin ana jin daɗi a cikin ta eh ana jin daɗi amma mata'un qalilun ne jin daɗi ne dan kankani masu neman mulki suna yin tsabi me suke nema dan samu duniya ne kuma da yawa daga cikin mutane za a ga sun jingina zuwa ga wannan shirka aikata tsafaci-tsafaci domin samun abin duniya na mulki ko na kuɗi da makamantansu to Allah ta'ala ya ce musu mata'un fid duniya jin daɗi ne kankani a duniya in ma sun ji daɗin kenan summa ilaina marji'uhum sannan makomarsu zuwa ga Allah ne subhanahu wata'ala sannan ga sakamakon abin da suka aikata shi ne mai sun manuzi kumul azaba shadida Allah ya ce zai ɗanɗana musu azaba mai tsanani bi makanu ya furun saboda abin da suka kasance sun aikata a duniya na kafirci sai Allah ta baraka wa ta'ala bayan ya yi gargaɗi ga waɗannan masu aikata wannan laifin sai ya ambaci irin waɗanda suka yi waɗannan abubuwa a bayan al'ummomi da suka gabata waɗanda suka aikata shirka suka saba wa Allah suka karyata manzannin Allah Allah ya ba da labarin su da irin yadda ya kama su irin yadda ya kama su da hukubarsa a bisa karyatawa da suka yi ga manzannin Allah sai Allah ya fara ba da labarin annabi Nuhu alaihi salam domin shi ne farkon ainihin manzo da Allah ya aiko kamar yadda muka karanta a baya Abdullahi ibn Abbas Allah ya kara musu yadda yake ba da labari cewa tsakanin annabi Adam da annabi Nuhu akwai karni goma duk suna kan tauhidi amma mutanen annabi Nuhu su suka fara aikata mai shirka suka fara aikata shirka saboda haka Allah ya aiko annabi Nuhu alaihi salam zuwa gare su domin ya gargade su bar aikata abin da suke yi na shirka jingina wa Allah kishiyoyi su dawo kan tauhidi amma mutanen annabi Nuhu suka karyata shi Allah ta'ala ya halakar da su Allah sai ba mu labarin su domin ya zamo tasliya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato Allah ta'ala yana a yi wa manzon Allah yana ba shi hakuri bisa damuwar da yake cikin na cewa mutanen mushrikan Makka sun karyata shi Qurayshawa to ai ba shi kadai aka fara karyatawa ba tun daga farkon zamanin annabi nuhu haka manzanni suke fama da mutanensu sannan kuma su mushrikai a basu labari cewa ga abin da Allah ya yi ga mutanen annabi nuhu da suka karyata annabinsu ko manzansu ga yadda Allah ya yi da su shine Allah yake ba da wannan labarin Allah ya tsiratar da annabi nuhu ya halakar da waɗanda suka karyata shi Allah ya ce watlu alaihim naba nuh واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمدت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين Allah tabaraka wa ta'ala ya bamu labari a takaice cikin waɗannan ayoyi guda uku da aka karanta game da mutanen Annabi Nuhu alaihi salam Allah ta'ala yake gaya wa manzon Allah yace watlu alaihim naba nuhin ya kai annabi ka karanta musu ka ba su labarin Annabi Nuhu alaihi salam iz qala liqaumihi yayin da yake gaya wa mutanansa ya qaumi in kana kabura alaikum maqami wa tadhkiri bi ayati Allah yana cewa ya ku mutane na in kana kabura alaikum in ya kasance kabura alaikum ai taqula wa shakka alaikum yayi muku nauyi da kunci makami fikum ma'ana zamana a cikin ku da wa'azi da nake muku wa tazkiri bi ayatillah da tunatar da ku ayoyin Allah da nake muku wannan ya ya muku kunci wato kun samu kuntatuwa da shi wa'azi da nake muku kuna da damuwa akai to al- fa ala Allah tawakkaltu ina ba ku labari cewa ni dai zan ci gaba da wa'azina kuma na dogara ga Allah zan ci gaba da wa'azina kuma na dogara ga Allah bi ma'ana yana cewa in kana azuma alaikum mukti bainakum in zamana a cikin ku da wa'azi da nake da ayoyin Allah ya kuntata muku ya dame ku to wannan damuwar taku ba zai sa in daina ba ni dai zan ci gaba da wa'azi domin ga Allah na dogara fa ala Allah tawakkalt ga Allah kadai na dogara ban dogara da wani ba zan ci gaba da abin da nake kai ma'ana fa inna dhalika da'bi wannan shine abin da Allah ya hore ni in aikata ma'ana muku wa'azi sanar da ku abin da yake na gaskiya allazi ana alaihi qadiman wa hadisan wanda nake gaya muku saboda haka zan ci gaba da abin da nake ko da kuna yi min barazana wato a cikin wannan magana alama kenan mutanen suna gargada cewa in fa baka daina ba to fa zaka ga abin da zamu maka sai yace ko da ko wa'azin da nake muku ba kwa jin dadi ku yakuri zan ci gaba da wa'azina dan ba zan daina ba Allah ne yace yi kuma na dogara ga Allah cikin abin da nake yi na wa'azi da kuma gaya muku gaskiya saboda haka fa inni la ubali wala akuffa ankum bazan daina ba ko da wace barazana za ku mu sawa'un azuma alaikum aw la ko abin ya dame ku bai dame ku ba Allah ne yace in gaya muku saboda haka fa ajmi'u amrakum wa shuraka'akum a ƙarshe dai ku je ku tattara al'amarin ku baki daya ku yi tanadi sannan ku kira shuraka'akum ababan da kuke jingina wa Allah na kishiyoyi su ma su haɗu tare da ku ثم لا يكن امركم عليكم غمه sannan al'amarinku da kuka yi azama a kai kada izamo gummatan ai makfiyan a ɓoye a ku bayyana ba sai kun ɓoye ba duk abin da kuke nufin aikatawa gare ni ai ba sai kun ɓoye ba walakin makshufan mashhuran ku bayyana a fili thumma qudu ilayya sannan ku yanke duk hukuncin da za ku yanke wala tunzirun kada ku yi wato ku dakace ni kada ku saurara mu kada ku saurara mu a cikin wannan jumla ta magana annabi nuhu alaihi salam yana ba mu labari cewa mutanensa sun ne masa barazana da kaza da kaza da kaza in bai daina wa'azi ba shine yake gaya musu ni fa bazan daina ba domin Allah ya ce in ci gaba da yi muku wa'azi kuma ga Allah din na dogara saboda haka ku je duk abin da kuke domin ya ji labari suna shirya makirci da makarkashi ku je duk abin da za ku shirya ku shirya fajmiu amrakum ma'ana ku je ku tattaro duk abin da za ku tattara na makirci da dabara da kuke ganin za ku yi kuma ma ku tattaro wanda kuke da awa iyayen gijinku ne su taimaka muku cikin abin da kuke nufi kuma kada ku ɓoye al'amarin kuma kada ya zama cikin wato ƙarƙashin ƙasa za ku rika shiryawa wala yakun qasdukum ila halaki ko ihlaki masturan alaikum kuna nufin ku halakar da ni to kar ku ɓoye ma ku fito fili ku faɗa abin da kuke nufi sun maqdu ilayya sannan duk abin da za ku yi na hukunci ku aikata gare ni abin da kuka yi nufi abinda kuka yi nufi ku aikata gare ni wala tunzirun kada ma ku saurara mu shine imam shaukani yake cewa fi hadal kalam min nuh alaihi salam wannan magana ta annabi nuh alaihi salam ma yadullu ala wuthuqihi bi nasr rabbi ya aminta cewa Allah ya masa alƙawarin nasara kuma Allah zai bashi kariya saboda haka yake gaya musu ba sai kun boye makircin ba ku fito fili duk abin da kuke nufi ku yi ni dai ba zan daina abin da nake kai na wa'azi ba kuma barazanar ku ba za ta in daina ba kuma hada gangami da ku da duk wanda kuke ji za ku hada har ma da iyayen gijin naku sannan ku yi duk abin da za ku zartar da hukunci kada ku saurara mun domin me fa alallahi tawakkaltu na dogara ne ga Allah kuma Allah shi zai bani kariya annabi nuh alaihi salam yake ta fa in tawallaitum kuma idan kuka juya baya kuka ce ba za ku yi imani da abin da nazo muku da shi ba na gargadi fa ma sa'altukum min ajrin ai dama ba na tambayar ku wani lada ba roƙe ku ku saka min ba ma'ana irin yadda wasu mutane suke zaton in mai wa'azi yana wa'azi su ce suna ganin cewa in suka kaurace a majalisinsa ko suka daina zuwa karatunsa ko suka daina saurarensa ko suka daina suna ganin kamar ai sun cutar da shi ne sai ce a'a to ni dama aikin da nake aikin Allah ne Allah nake yi dan shi ko ka ji ko kar ka ji ko ka halarta ko ka halarta wannan wannan ya rage naka dama dai ai ba lada nace ka biya ni ba ni dai ina gaya maka abin da yake na gaskiya ne fa in tawallaitum kuka juya baya ga barin imani ga barin sauraron wa'azin da nake muku fa ma sa'altukum min ajrin ai dama ba zuwan ku ba ni kuke ƙara wa lada ba ma'ana ba wani abu kuke bani ba aiki nake saboda Allah in ajri illa ala Allah kuma a wajensa nake fata in samu sakayya ladana ba a wajen kowa yake ba face a wajen Allah ai ma jaza'u amali wa thawab- wa thawabu da'w- da'wati illa ala rabbi alladhi arsalani ilaykum bana fatan in samu komai a wajen ku fata na in samu sakayya a wajen wanda yace in gaya muku shine Allah ubangiji na. shi yace in sanar da ku kuma shi zai mun sakayya ya bani lada wa umirtu an akuna minal muslimin kuma Allah ya umarce ni in zamo daga cikin masu miƙa wuya ga Allah cikin musulmi almuslim shine wanda ya sallama wa Allah ya miƙa wuya gare shi saboda haka haka Allah ya ce in yi in miƙa wuya gare shi da kadaita shi wajen bauta da yi masa biyayya da nisantar abin da Allah ya hane ni kuma ba wani abu nake yi ba dan in samu sakayya a wajen ku sakayya ta tana wajen Allah tabaraka wa ta'ala yana gaya wa mutanensa wannan magana yana gargada su fa kadzabuhu amma sai suka karyata shi ma'ana suka ci gaba da karyata shi dama ai ba su karɓi abin da ya zo da shi ba ba su karɓi abin da ya zo da shi ba sun karyata shi sai suka ci gaba da cewa ba za su yi imani ba ai istamarru ala takdhibi wa asarru alai suka ci gaba da karyata annabin Allah annabi Nuh kuma suka yi naci suka dage akan abin da suke aikatawa na karyata annabin Allah annabi Nuh alaihi salam sai Allah ya ce fa najjaynahu wa man ma'ahu fil fulk sai muka tseratar da annabi Nuh alaihi salam da waɗanda suke tare da shi a cikin jirgin ruwa a cikin jirgin ruwa ma'ana Allah ya umarci annabi Nuh alaihi salam ya kera jirgin ruwa kuma ya ɗebi mabiyansa ainihin suka shiga Allah ya halakar da mutanen annabi Nuhu da ruwa na tufan ruwan da Allah ya saki daga sama da ƙasa ya halakar da su baki ɗaya waja'alnahum khala'ifa muka sanya waɗanda suka bi annabi Nuhu su ne khala'if ma'ana su ne waɗanda aka wanzar a bayan ƙasa suka maye bayan ƙasa bayan an halakar da waɗancan waɗanda suka karyata annabin Allah su dai kan halakar da su da ainihin ruwa da Allah ya saukar daga sama da ƙasa su kuma waɗannan Allah ya tseratar da su bayan ruwa ya tsaya suka sauka a bayan ƙasa su ne kuma suka zamo sun ainihin halifanci waɗanda aka tafiyar suka zamo su suka maye bayan ƙasa wa agharaqna alladhina kadzabu bi ayatina muka halakar da muka nitsar da waɗanda suka karyata ayoyinmu su ne mutanen da suka karyata annabi nuhu alaihi salam Allah tabaraka wa ta'ala ya fara ambaton waɗanda aka tseratar ya ambaci waɗanda aka tseratar don me don wato ya zama kamar bishara ga masu imani cewa duk wanda ya bi Allah to Allah zai tseratar da shi daga dukkan wata halaka zai tseratar da shi daga dukkan wata halaka shine malik cewa fi hadal ikhbar a cikin wannan aya da Allah yake bada labari tawa'ud lil kuffari bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa darb mithal lahum Allah yana buga misali ga kafiran da suka karyata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa ku duba yadda Allah ya tseratar da masu imani kuma waɗanda suka bijire wa annabin Allah annabi nuji yadda Allah ya halakar da su gaba ɗaya babu wanda ya saura a cikinsu kaga kina akwai gargaɗi ga mushirikan da suke karyata annabi sallallahu alaihi wasallama cewa ga yadda Allah yake a zartar da hukunci masu imani Allah ya tsayar da su kafirai kuma Allah ya halakar da su Allah ta'ala ce fanzur duba ka gani ya kai wannan manzo kaifa kana aqibatul munzarina duba ka ga yadda ƙarshen masu waɗanda ake gargada wato ake kiransu zuwa ga hanya ta daidai kuma suka bajere ji karshen su yadda yake kasancewa ai ala ayi halatin kanat aqibatu alladhina anzarahum rasuluhum wanda manzon su ya gargade su suka ki bin abin da izo da shi suka yi tawaye duba ka ga yadda karshen su yake kasancewa duk wanda ya karyata manzannin Allah ya ci gaba da saba wa Allah to karshen sa ba zai yi kyau ba shine Allah yake buga misali ga dukkan waɗanda suke karyata annabawan Allah suke karyata manzannin Allah cewa karshen su ba zai yi kyau ba kenan jan hankali ne ga mutanen na zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da kuma duk wanda izo daga baya cewa duk mai karyata manzannin Allah to fa Allah ta'ala yana iya halakar da shi a kowane lokaci waɗanda kuma suka yi imani suka yi biyayya Allah ta'ala zai tsiratar da su daga halaka fanzur kaifa kana aqibatu almundarin duba ga karshen yadda waɗanda aka gargada suka kibin ainihin abin da aka zo musu yi na gargadi ji yadda karshen su ya kasance shine halaka kamar ba a taɓa yin su ba Allah ya shafe su baki ɗaya domin babu wanda ya kasance ya tsira in ba wanda yake cikin jirgin annabi nuhu alaihi salam din ragowar wanda ke duniya baki ɗaya duniyar aka shafe saboda laifin waɗannan ainihin mujirmai da suka karyata manzon Allah annabi nuhu alaihi salam kuma suka aikata shirka to bayan wannan sai Allah ya ci gaba da ba mu labarin da yadda ya ainihin aiko manzanni bayan annabi nuhu alaihi salam zuwa ga mutanansu ثم بعثنا من بعده رسلا ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين Allah ta'ala ya ce thumma ba'athna min ba'dihi sannan muka ci gaba da aiko manzanni bayan annabi Nuhu alaihi salam rusulan muka aiko manzanni ila qaumihim zuwa ga mutanansu wa min ummatin illa khala fiha nadhir Allah kowace al'umma ya aiko mata da mai gargadi to haka Allah ya ce yana aiko masu gargadi zuwa ga mutanansu faja'uhum bil bayyinati kuma duk wanda Allah ya aiko manzo zai zo da hujja da shaida daga Allah cewa shi manzo ne daga Allah yana gargadan mutanansa hujjar da da ita ne zai ja hankalin ainihin mutanensa domin ya su dawo zuwa ga hanya ta daidai shine mu'jiza da Allah yake bawa manzanni a wadda ke nuna gaskiyar abin da suka zo da shi cewa daga Allah ne subhanahu wataala shine faɗin Allah faja'uhum bil bayyinati suka zo musu da shaida da hujjoji daga Allah subhanahu wataala fama kanu liyu'minu amma duk manzan da aka aiko al'ummar da ake aiko a cikin su ba su kasance ba suna imani da abin da Allah ya aiko musu da wannan manzo da Allah ya aiko musu da sakon da ya zo musu suna karyatawa fama kanu yu'minu bi wa kadzabu bihi min qabl kamar yadda waɗancan na baya ma suka karyata manzanninsu haka waɗanda suka zo daga bayan su suma duk manzan da aka aiko suna karyata shi suna karyata shi ai kanat haluhum ba'da maji'ir rusul ka halihim qabla dhalik in an aiko musu manzo a madadin su yi imani fama kanu liyu'minu sai su ƙaryata manzannin ba su kasance suna yin imani ba ba su kasance suna imani ba sai su kasance akan abin da suke aikata na shirka da sabon Allah fama kanu liyusaddiqu bima kadzabu bihi sai suke wato gaskata abin da suka ƙaryata da manzo yazo suka ƙaryata bayan ga hujja ta zo abin da ya kamata sai ne su dawo su gaskata manzannin su yi imani amma ba sa yin imani sai su ci gaba da ƙaryata manzannin saboda haka Allah sai ya sanya toshiya a zukatansu tunda sun karyata manzanni an zo musu da hujja sun ki imani sai ya zamo karshen su shine halaka karshen su shine halaka yace kadalika kamar haka ne in suka karyata natba'u ala qulubil mu'tadin sai mu sanya wata toshiya a zukatan masu ketare iyakokin Allah waɗanda ake zuwa musu da hujja da gaskiya amma ba sa yin imani amma ba sa yin imani wasu malamai suka ce ai famastaqama liqaumi liqaumin min ulaika alaqwam wadanda ake aiko musu manzannin nan ba su kasance suna tsayawa ba an yu'min an yu'mina almutaakhir minhum bima kadzabu bihi almutaqaddim min qabl irin yadda wancan na baya suka yi su ma sai su rika aikata haka shine Allah yace atawasau bihi bal hum qaumun tagun kamar na bayan sun gaya wa na gaban cewa kar ku imani kuma shin suna yi wa junansu wasiya ne da karyata manzanni ta yadda in Allah ya aiko manzanni irin yadda waɗancan suka yi waɗannan ma sai su aikata haka kamar su ne musu wasiya alhali ka duba ratar tsakani da yake tsakanin amma ba dan komai suke aikatawa ba sai dan batattu ne Allah ta'ala ya sanya musu wata toshiya a zuciyarsu shine faɗin Allah kadhalika natba'u ala qulubil mu'tadin ai nakhtimu muke sanya wato wata toshiya akan zuciyar waɗanda suke ƙetare iyakokin Allah da yin shirka da ƙaryata manzannansa wannan ɗabi'a ɗin duk wanda ya ɗabi'anta da ita to haka Allah yake masa hukunci ga gaskiyar nan a fili amma sai ya ƙi imani da gaskiyar domin me domin ƙaryatawar da yake bayan hujja ta tabbata gare shi sai ya zamo ƙaryatawar ta haifan masa da wato halaka ta haifan masa da halaka ta yadda Allah ta'ala zai sanya toshiya a zuciyarsa ga gaskiyar nan a fili amma ya kibinta ya yi tawaye ta yadda a ƙarshe zai zamo cikin waɗanda suke halakakku wannan haka Allah sunna ce ta Ubangiji duk wanda gaskiya ta zo masa ya bijire mata bayan ya ganta to Allah ta'ala sai ya sanya wani wata toshiya a zuciyarsa ta yadda kuma baya gane gaskiyar ko da kuma ya so ya gane din tunda ya riga ya tawaye sai Allah ya kyale shine falamma zagu azagallahu qulubahum ga gaskiyar nan ta bayyana amma sai suka karkace suka ibanta sai Allah ta'ala ya karkatar da zuciyar ta su shine kazalika natba'u ala qulubi almu'tadin tunda sun ki karban gaskiya sai Allah ya karkatar da zuciyar su zuwa gaban gaskiya din zama halakaku sannan sai Allah ta'ala bayan ya faɗi jumlatan cewa yana aiko wa dukkan wata al'umma manzanni sai kuma ibamu labarin ainihin annabi Musa alaihi salam da dan uwansa annabi Harun wanda Allah ya aika da su zuwa ga Fir'auna da mutanensa Allah ya ba da labarin su a cikin waɗannan ayoyi da za a karanta sun ma ba'asna min ba'dihim Musa
ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون وتكون لكم الكب وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين Allah tabaraka wa ta'ala ke bamu labari na kissar annabi Musa alaihi salam da dan uwansa annabi Harun da ya aika da su wajen Fir'auna domin ya yi masa su kuma su yi masa wa'azi ya daina abin da yake aikatawa na shirka da kuma a, zalunci Allah ta'ala ya ce thumma ba'athna min ba'dihim Musa wa Haruna ila Fir'auna wa mala'i thumma ba'athna min ba'dihim sannan bayan waɗanda suka shuɗe sun shuɗe Allah ta'ala ya aiko annabi Musa zuwa ga fir'auna da mala'ihi mutanensa bi ayatina Allah ya aiko annabi Musa da Harun dan uwansa Harun da ayoyinsa ma'ana hujjoji da mu'jiza da Allah ya basu domin su kira fir'auna zuwa ga hanya ta gaskiya fastakbaru amma fir'auna da mutanensa sai suka yi girman kai wa kanu qauman mujrimin suka zamo mutane ne waɗanda suke mujrimai masu aikata laifi ay rasikhina fil ijram wal zulm wal fasad fil ard suka ci gaba da yin laifi da kuma fasadi a bayan ƙasa alhali gashi Allah ya aiko musu manzo wanda yake kiransu zuwa ga tauhidi zuwa ga wato yin abin da yake na alkhairi a bayan ƙasa amma sai suka yi tawaye suka ci gaba da aikata laifi falamma ja'ahum alhaqqu min indina yayin da gaskiya ta zo musu daga wajen mu ji Allah tabaraka wa ta'ala mana gaskiya ta zo ga fir'auna annabi Musa ya zo masa da hujja daga Allah qalu sai yace shi da mutanen nasa ke inna hadha la sihrun mubin su suka nemi hujjar lokacin da nan Musa ya zo wa Fir'auna da kira ya zuwa ga tauhidi shi yace aka masa hujja shi yace aka masa hujja sai ko annabi Musa ya kawo masa hujja a madadin yayi imani sai yace inna hadha la sihrun mubin ma'ana abinda aka zo da shi sihiri ne wanda yake mabayyani ayar da Allah ya ba annabi Musa sai shi fir'auna yake cewa wannan ayar ba komai bane face sihiri ne wanda yake mabayyani mana yake imani kenan sandar da annabi Musa yake ajewa ya jefar da ita kasa ta zama cijiya ya sa hannunsa a cikin rigarsa ya fita ya zama yana da haske kamar fitila sai ya ce ai wannan sihiri ne bayan shi yace aka masa hujja kala Musa sai annabi Musa yake cewa fir'auna ataquluna lil haqqi kuna cewa ne lil haqqi ga gaskiya lamma ja'akum bayan gaskiyar ta zo gare ku a sihirun hada cewa wannan sihiri ne ai asihirun hadal haq gashi gaskiya ce amma kuka juya kuna ce mata sihiri kuma kuna gani kun san wannan bai kama da sihiri ba wala yuflihu sahiruna alhali masu sihiri ai ba sa rabota cikin abin da suke aikatawa duk wanda yake aikata sihiri baya rabota karshen sa tabewa ce da halaka karshen sa tabewa ce da harka duk mai aikata sihiri da shirka karshen sa baya yin kyau ولا يفلح الساهرون الا يفوزون في الامور العامه ba sa rabota a cikin dukkan wani al'amari na gaskiya mai aikata sihiri domin sihiri kafirci ne kuma babu ainihin wato tsira ga mai aikata sihiri a gobe kiyama sai mutanen fir'auna fir'aun da mutanen suka ce da annabi Musa qalu ajitana litalfitana amma wajadna alayhi aba'ana kai annabi Musa ka zo ne litalfitana aidan ka kawar da mu litusrifana amma wajadna alayhi aba'ana mu kyale abin da iyayen muka tadda su akai na bautar gumaka wa takuna lakum al-kibriya kai da dan uwanka ya zama ku ke da jagoranci da girma a cikin mu ma'ana ku zama ku ne jagororin mu fil ardi a bayan kasa wa ma nahnu lakum ma bi mu'minin saboda haka mu fa ba za mu yi imani da abin da kuka zo mana da shi ba wato wannan aya tana nuna cewa fir'auna da mutanensa ba su yi imani ba don mai hujjarsu shine abinda iyayen suke kai shi za su kasance su ma a kai wanda shine hujjar dukkanin wasu batattu duk abin da aka zo da shi na gaskiya sai ce a'a ya saba wa abin da suka tadda iyaye da kakanni a kai kaga kenan wannan ne sunna ta masu laifi masu aikata laifi ko shirka da makamantansu duk abin da ake musu na gargadi sai ce a'a abin da suka tadda iyayensu akai za su zauna ba za su gyara ba sannan kuma wannan aya tana nuna mana cewa suna da awar annabi Musa da Harun sun zo ne su kwace musu jagoranci da mulki saboda me da mulki da jagoranci karkashin addini ake yinsa karkashin addini ake yinsa bayan sun ce aji tana litalfitana amma wajadna alaihi aba'ana wa takuna lakum al-kibriya'u bil ard kuma ya zama kuke da jagoranci a bayan ƙasa ko da kuke da izza da buwaya kibriya kaga kenan dalilin da yasa suka yi tawaye suna ganin in suka yi imani jagoranci zai karbe daga hannunsu ya koma hannun annabi Musa da Harun domin ai al'asul dama jagoranci ya kamata ne ya kasance a hannun malamai a hannun masu imani a hannun haka Allah ya hukunta kuma ko su mushrikan ma jagororinsu ai masu abin nan din addinin nasu ne jagororinsu shi yasa fir'auna yayi tawaye yana ganin in yayi biyayya to shikenan mulki zai kwace a hannunsa haka nan mushrikan maka su ma sun yi tawaye ne dan me suna ganin in sun yi biyayya jagoransu da suke da shi zai kwace shi yasa Allah ya ce fa innahum la yukadzibunaka walakin adh-dhalimina bi ayati llahi yajhadun suna kiyayya ne da wannan da'awar dan suna ganin suka yi biyayya mulki zai kwace a hannunsu jagoranci zai kwace a hannunsu saboda haka suka ce wa ma nahnu lakuma bi mu'minin ba za mu yi imani da abin da kuka zo da shi ba saboda in mun yi imani kenan za mu zama mu ne mabiyan ko ne jagorori ba za mu yadda ba saboda haka za mu zauna akan abin da kuka tada iyayenmu akai wannan shine hujjar fir'auna da mutanensa amma ba dan cewa abin suke kai gaskiya bane ba dan cewa bautar gumaka da shikar da suke kai hanya ce ta daidai ba a'a kawai sun tada iyayensu ne akai kuma wannan hujjar duk mutanen farko haka suke kafa hujja da shi cewa sun canza iyayensu ba za su bar abin da iyayensu suke kai ba za mu dakata akan wannan aya insha Allah ta'ala gobe za mu ci gaba da karanta wannan kissa ta fir'auna da Allah ya aiko masa annabi Musa alaihi salam har zuwa lokacin da Allah yake ba da labari yadda ya halakar da fir'auna da mutanensa a cikin teku yayin da suka ki imani kuma suka yi tawaye abin da muka karanta daidai Allah ta'ala ya ba mu lada ya amfanar da mu ya fahimtar da mu ya ba mu iko aiki da shi abin da muka yi tuba harshe muna roƙon Allah ya mana afwa ya yafe mana kuma muna tawassuli muna roƙon Allah tabaraka wataala karba ayyuka mu na alkhairi ya kuma yayi mana damuwa da muke ciki a wannan ƙasa na kunci da kuma damuwa ta tsoro da ake ciki Allah ya musanya mana da aminci da kuma yaro arziki da albarka Allah ya shirya mana matasan mu Allah ta'ala ya shirya mana matan mu da mu baki daya kuma yan uwanmu da suke cikin masifa a Gaza da kuma gurabe da yawa a nan duniya Allah ya kawo musu dauki da agaji Allah ta'ala ya ji kan magabatanmu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum akwai tambayoyi amma ba za mu ansa ba